أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمي يومنا بيوغ وتر رمضان وتنترى أتكين جير وتنن شكرة مسلمتي hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta 2019. Jiya mun tsaya akan aya ta 60 zuwa aya ta 61 a cikin suratul an'am a shafi na 135. a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta 61 zuwa wato ta 60 zuwa ta 61 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya karbi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya على رم الله يتي وهو القاهر فوق عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikar iliminsa sannan kuma ya yi intiƙali na nuna ya san duk abin da mutane suke aikatawa don ya nuna cewa ya san gaibi abin da ya faku wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illahu sannan ya zo ya nuna cewa ya san abin da kowa yake aikatawa an gane ko wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar dukkan abin da kuke aikatawa tafasil an gane ko na abubuwan da mutane suke aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya san su to kaga wannan cika ilimi kenan bayan haka kuma ya nuna cewa shine marinjayi daga cikin abin da ke nuna rinjaye na ubangiji shine lokacin da dan adam yake yin bacci ya tawaffakum bil laili babu wanda ya ce ba zai bacci ba kai da kanka baka sayar da anka ba sai kaga lamari ya tafi hakan ga in ka tashi ka ce ah to wai ma nan na ni kwanta baka san yadda an kai ba wannan alamu ne na rinjayi kuma siffa ce wadda a wajen Allah siffa ce ta tawaya amma ga dan adam in babu bacci babu lafiya an gane ko amma shi Allah yin bacci gare shi na kaso ne ta waya ne Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bai yuwa gangadi shi kama Allah don shi an rike da komai shi an riƙe su mai da ƙasa in yayi bacci ya za a yi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula ya wanda an riƙe da mai da ƙasa zai bacci in yayi bacci shi kenan an tashi kuma akwai gajiya to Allah subhanahu wataala wa huwal qahir shine marin jayi fawqa ibadihi yana saman bayinsa an gane ko wato alqahir ɗaya daga ɗaya daga cikin sunayen Allah domin ya tabbata gashi na alqur'anance wanda siga ta ismul fa'il ce akwai siga wanda yake tazo a wani wuri wato shine alqahhar siga ta fa'al sigatu mubalagha kamar yadda ta zo a cikin wato suratul ra'd qul man rabbus samawati wal ardi qul illah qul afattakhaftum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar kaga ana ce ma mutum abdul qahir ko ko ana cewa abdul qahhar duka wannan sun tabbata a cikin nasi domin ba a dogo suna na Allah sai ya tabbata a cikin aya ta alqur'ani ko kuma a cikin wato abin nan sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ingantatta almuhimmu dai wa huwa al-qahir Allah shine marin jayi an gane ko za ku wasu rubuta al-ghalib shine marin jayi nan ba mai jilalin ya kawo musta'liyan kenan yana madaukaki fauka ibadihi al-qahir bai ka fassara shi ba musta'liyan shine ya dauki yana da alaka da fauka kenan yana madaukaki fauka ibadihi a saman bayansa an gane ko bayan Allah subhanahu wata'ala kala biyu ne ibada ta Allah subhanahu wata'ala kala biyu ce an gane ko akwai abin da ake kira al-ubudiyya al-amma ubudiyya wadda take ta game kowa da kowa to kuma ita ce ake ce ma wato al'ubudiyya alƙasiriyya aljabriyya ubudiyya ta doli wadda ta tilas an gane ko sannan akwai al'ubudiyya alkhasa akwai ubudiyya wadda take keɓantatta ita ce ake kira al'ubudiyya al-ikhtiyariyya al'amma al-ijbariyya alkhasa al-ikhtiyariyya ya ake nufi da ubudiyya wadda take kasriya jabriya ijbariya ta doli shine cewa Allah shi ya halicci dan adam an gane ko wannan doli ne kowa sai ya yarda da Allah ya halicce shi kuma yadda Allah ya zana yadda duniya za ta tafi kuma dole kowa zai tafi akan haka Allah ya kaddara sai an ji yunwa ba mai cewa shi ba zai ji yunwa ba ko ba haka ba to wannan ubudiyya ce wato wanda ake kira amma shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ranar tashin alkiyama in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahman abda an gane ko to sannan akwai ubudiyya al-khassa al-ikhtiyariyya ita ce ubudiyya wanda take ta zabi ce sai mutun ya so to fauka ibadihi kin nan saman bayansa dukkan su da masu yin ibada al-ikhtiyariyya da wanda ba su yin ibada al-ikhtiyariyya da haka zaka gane bambanci cikin nasoshin in an kawo bayan Allah ka gane waɗanne ake nufi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi haunan ko ba haka ba to su ko waɗanda ba su allazina la yamshuna ala al-ardi haunan ibaduwa ibadullah lakin al-maqsud bihi huna al-ibada al-ikhtiyariyya an gane ko ibada ta zabi sun yadda su bauta ma Allah haka za ka yi ce ka samu bayan Allah subhanahu wa ta'ala annabawa bayan Allah ne ayoyi da dama Allah ya kira su bayan bayan sa ko ba haka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا كما هكذا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار تو فوق عباده ubangijin nan yana wato saman bayansa nan mun ce fauka a wajen ahli sunna sama ake nufi dan ya ce a amintum man fi sama'i man fi sama'i man wato fi huna bi ma'ana ala ba ana nufin Allah yana cikin sama ba ba zarfu bane kamar da suke ittihamin ahli sunna a'a ana nufin jihatul ulu domin su sammai bakwai al'arshi yana saman su wa kana arshuhu ala al-ma ba cikin sammai din yake ba ya fi su girma to shi kuma ubangiji yana saman al'arshi kaga babu zancen a ce Allah yana sama a yi ma ahli sunna tawilin aya Allah ya ganar da mu fauka ibadihi yana wato saman bayinsa wato ko kuma fauka in mun dauke ta ma'anawiya ta kan Allah shi ke bada umarni amma wannan bai hana kuma a ce Allah subhanahu wata'ala bi zatihi fauka ibadihi an gane ko wa yursilu alaikum hafaza sannan Allah subhanahu wata'ala yursilu yana turowa alaikum izuwa gare ku hafazatan masu kiyayewa an gane ko malaman luga suka ce yursilu fi'li mudari'i ne fi'li mudari'i yana nufin ana ga yin abu kuma yana nufin za a yi yufidul hal wal istiqbal ko ba haka nan bane in nice yursilu ina nufin yana aikawa ko kuma yursilu zai aika duka yana ɗaukar wannan an gane ko to don haka dai wannan fi'ilin yana ɗauke da cewa Allah yana ga turowa kuma Allah zai turo domin hafa bakin nan babu ranar da Allah subhanahu wataala bai turo su waɗannan mala'ikun an wato wakkala su da kiyaye ku kowane lokaci ko mala'ikun suna sarkowa ina fata an fahimce ni shi yasa Allah subhanahu wataala ce yas'aluhu man fis samawati wal ardi yatami kullu yawmin huwa fi sha'an kullun kaga wanda fi ilimi ba iya nuna yursilu din nan yana daga cikin sha'anin da yake yi kullun yau da gobe yursilu da sauran abubuwa an gane ko wa yursilu alaikum Allah yana turowa zuwa gare ku hafazatan wato mala'iku masu kiyayewa an gane ko hafaza nan yana iya zamantuwa wato jam'u taksiri ne ai mala'ikatan hafaza sai an ka shafe sifa aka kawo wato abin nan aka kawo aka aka shafe mausuf aka kawo sifa malaman luka suka cewa hafaza jam'u taksir ne wato aslin shi daga muzakkar ya zamanto kuma ghaira mu'tallil akhir fi'linsa sannan kuma ya zamanto lil aqil sharuɗin da suka kawo kenan amma waɗansu malamai sun ce sun ce ko da ba aqil bane ana iya kawo shi akan matsayin fa'ala kamar yadda muka ba da misalai a cikin wato jiya da tafsiri ya gabata ala ayyati hal wasu na ganin hamma ta ba za su iya shiga ciki min babu taglib dan haka dai fa'alatun yana nufin jam'i ne jam'i ne na al-hafiz hafiza yahfazu hafizan kenan hafazatan masu tsarewa kafaratan sune kafirai fajara sune wato fajirai ko ba haka ba wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara ala wazni fa'ala kamar yadda malaman luga suka ce ala ayyati hal hafazatan masu tsaro zuwa gare ku an gane ko tsaron nan da suke yi ba a kawo adadin su ba mun gaya muku malamai su yi sabani wasu sun ce daya wasu sun ce biyu ala ayyati hal ba mu cimma nasibi wanda yake nuna ga iya adadin su an gane ko ko ɗai din ne ko biyu din ne tunda yursilu alaikum alaikum jam'i ne hafazatan jam'i ne to muqabalatul jam'i bil jam'i shin kowa za a tura mishi masu yawa ko ko kowa za a tura mishi adadi kaɗan ko kowa za a tura mishi mala'iki ɗai ɗai ɗai wanda suke masu tsaro Allahu a'lam wani irin tsaro ne Allah ya bada labarin sashe daga cikin tsaron da suke yi suna kiyaye ayyuka wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina kaga daga cikin hifzin da ke yi suna hifzuna al'amal amma bayan shi akwai waɗanda malamai suke ganin Allah yana sanya mala'iku da suke kare mutum daga waɗansu musibu da suke zuwa izuwa gare shi kamar yadda faɗa a cikin suratul ra'ad a ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'iku waɗanda suke tsare mutum da izinin Allah subhanahu wata'ala duk inda zai je daga waɗansu abubuwa waɗanda za su same su shi yasa yazo a cikin hadisi wato hadisi cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl akwai mala'iku ya ta'aqabuna waɗanda suke tattanza wato lokacin aiki musanyan lokacin aiki daga aqib ne wannan yazo bayan wannan wannan yazo bayan wannan wa mala'ikatun bin-nahar da mala'iku da suke sabkowa da waɗanda suke tashi wato lokacin marece yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri lokacin haduwarsu shine lokacin sallar la'asar da cikin lokacin sallar alfijir da la'asar thumma ya'rudu alladhina batu fikum waɗanda suka kwana wato a cikin ku sai su koma za su hausa shine ya'ruj ta'rudu almala'ikatu fa yas'aluhum Allah zai tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah shine mafi sani da su bayin nashi an gane ko ko kuma da abin da ya faru kaifa taraktum ibadi ya ya kuka baro bayina fa yaquluna taraknahum sai su ce mun bar su wa hum yusalluna suna yin sallah wa atainahum wa hum yusallun mun bar su kuma suna yin sallah al-bukhari wa muslim an gane ko kaga ashe lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba shi yasa malamai ma wadansu da an kace as-salatu wusta wasu ka dauki cewa sallar la'asar ce saboda lokacin da malaiku da suke canza aiki da salatul fajr ina fata an fahimce ni kaga a ce ba a same ka ba malaiku sun ce ma Allah an baro mutane suna sallah kaga kai baka samun jami'in sallar asuba wani tun da ya tashi in kaga ya samu jami'in sallah asuba to sai dai akwai wata uzuri ko lalura ko kuma zai balaguro ko kuma akwai wata harka ko akwai voyage an yi voyage mai imanin na zai tsaya sai ya sallah sannan ya kwanta ko kurar daren sallah bayan an kare kirawa amma ba ya samun sallah asuba wani kuma ya kare samun jami'in sallah asuba turar da an kai mai amarya daga nan da ya daina zuwa masallaci sai ce an ce malam ya ce da jam'i daga mutum biyu na yake farawa kaji wai hujjar shi to Allah shi mu na tsari ala ayyati hal da waɗannan lokutan in ba a same ka ba kaga baka daga cikin waɗanda za a yi ma shaida to shi yasa waɗansu malamai suka ce to su ne waɗannan mala'ikun hafaza malaman luga suka ce wa yursilu alaikum hafaza shi alaikum yana iya ta'alluki da yursilu tunda arsala alaihi ana iya cewa an tura zuwa gare shi ana cewa wato arsala ilaihi da arsala alaihi an gane ko in an ce arsala ilaihi fil ghalib yana zuwa da ma'ana ne ta alkhairi in an ce arsala alaihi mafi yawancin lokuta yana zuwa ne da ma'ana wanda ba ta alkhairi ba ina fata an fahimce ni don Allah ya ce wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrabim ko ba haka ba yace yursalu alaykuma shuwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran amma in an ce arsala ilayhi ana nufin ya tura zuwa gare shi fil ghalib shine alkhairi an gane ko waɗansu malamai suka ce to alaikum yana da alaka ne da yursilu waɗansu malamai suka ce a'a shi alaikum din nan yana da alaka ne da hafazatan shi wato wa yursilu alaikum hafaza ay wa yursilu hafazatan alaikum domin ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina kaga alaikum lahafizina waɗannan hafizina ne alaikum kenan da an ce wa yursilu alaikum hafaza Allah ya turo masu tsaro zuwa gare ku waɗanda duk ba matsala bace an gane ko hatta idza jaa ahadakumul maut sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku nan an ce ata ahadaku jaa ahadakumul maut ana nufin asbabul maut lokacin da sabubban mutuwa suka zo ma ɗaya daga cikin ku asbab alqur'ani wani lokaci in yace mutuwa yana nufin alamominta sun bayyana ga mutum in sun zo dab da mutum domin akwai alamomin mutuwa na lokacin rashin lafiya mutum ya ga cewa gaskiya yana da wahala ya tashi to wannan alamomin mutuwa ne waɗanda har yanzu ɗan adam yana daga cikin lokacin da za a ba shi dama an gane ko ya tuba mutumin da ciwo ya kama shi sai likita ya nuna mai zai mutu ba matsala dan ya tuba amma lokacin da ya ga mala'iku to wannan lokaci ba za a karɓi tuban shi ba sai mun fahimci wannan kuma duk abin da mutum zai yi a lokacin da bai ga mala'iku mutuwa ba ita shari'a tana iya e, itidari da shi in ba ya saba ma shari'a ba kaga annabi yaqub Allah ya ba mu labari lokacin da ya ga alamun ya kai gargara mutuwa ta kusanto shi mi yayi am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kaga nan yana kusan mutuwa amma da yake bai wato mutuwar bata kawo gab da shi ba hatta da abin da yayi a wannan lokaci Allah ya bamu labarin sa a cikin alqur'ani bai fita cikin hayyacinsa ba amma lokacin da mutum hadara wato jaa ahadakum al-maut lokacin da mutuwa ta zo ya ga mala'ikun mutuwa to wannan lokaci ba za a karbi tuban shi ba an gane ko sai mun bambanta daga hudur al-asbab in ya zama to ya kamo musharafa ya kawo dab da mutuwa ko bai kawo dab da mutuwa ba an gane ko walaysa fi tawbatu lil ladina يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كما هكذا با أكربا da an ga mala'ikun mutuwa aka ce za a tuba to wannan ba zai tuba amma dan likita ya ce ma zaka mutu wannan ba tabbaci bane tana yi wa ce ma zaka mutu wannan satin karshen ta baka shekara biyu da haka wannan bai daga cikin lokutan da za a ce mutum ba zai tuba ba an gane wannan da kyau ko shi yasa fir'auna ma da sai da mala'ikun mutuwa ta zo alladhina ya'maluna sayyi'ati fir'auna yana daga cikin su ko ba haka ba hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana yanzu ba ba zai yiwa ba Allah shi muna tsari hatta idza jaa ahadakumul maut sai lokacin da sababban mutuwa suka zo ma dan dai daga cikin ku an gane ko tawaffat rusuluna wato manzannin mu za su karbi ransa an gane ko jamhur sun karanta tawaffat rusuluna amma imamu hamza ya karanta tawaffe rusuluna domin shi shina karantawa ne da imala ma'ana asalin shi tawaffahu rusuluna imamu hamza kai karanta to amma shi imala gare shi sai ce tawaffahu ita ake ce ma al-imala an-nutqu bil fathi wato bainal kasri wal fathi shine zaka yi wato nutqu da harafi bainal al-fath wal kasr to tawaffahu kaga an shahi ta'un tawaffathu an kawo ta'un akwai bambanci ko babu to in muka duba shi ga qira'a ta hamza tawaffahu ar-rusul bi itibaril jam'i jam'i ne to jam'i kuma ana iya cire mishi ta'un sai a hangi kallon lafazin aljam'u ba aka mai ta'un ba tawaffahu ko tawaffahu hadha aljam'u min ar-rusul amma lokacin da anka ce tawaffathu rusuluna an kalli cewa jam'i yana daukan ma'ana ta jama'a ai tawaffathu jama'atul mala'ika an gane ko dan haka kakace dan an kawo ta ta'alisi nan ko ba a kawo ta ta'alisi ba qur'ani yayi kuskure don nan ya za a yi da muannas da muzakkar a'a bi i'tibar wancan an kalle aljam wannan ko bi i'tibari an kalle aljama'a tawaffatu rusuluna manzannin mu za su karbi ransa an gane ko in an ce rusul sinun kadiba tana da dhamma amma a qira'a ta abu amr ibn al-ala rusuluna ya karanta wato tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun an gane ko to amma kuma nan qira'a ta jamhur tawaffat rusuluna sai kai hankali wallahi in ka je musabaka musamman musabaka ta duniya ko manya manyan mahaddata alqur'ani suna sauraren karatunka wallahi suna gane inda ka canza inda ka kawo fatha za su gane ka canza inda ka kawo dhamma za a gane ka canza shi yasa in ana musabaka wani sai ka ji yayi karatu mai dadi kuma a ce bai ci ba ba murya ne ake kallo ba akwai lokacin da wani wuri duk dagula karatu ne yayi amma mutane ba su fahimta wannan sai su yi ta zargin malamai an gane ko kaga ba kowa yake gane akwai bambanci ba rusluna da rusuluna cikin suratul fatiha cikin suratul ikhlas da yawan mutane suna afka banna wannan in suna karatun hafs walam yakul lahu kufuwan ahad da yawan mutane kufuwan na suke cewa wanda zai ce kufuwan ya yi kuskure domin fa'un in tana da dhamma ya ake karanta ta fu walam yakul lahu kufuwan ahad kai ku kace walam yakul lahu kufuwan ahad kau mai so ya zai diba qur'ani gida kai yace na ce yayi kuskure kaw tawaffathu rusuluna manzanninmu za su karbi ransa nan ana nufin mala'iku domin mala'iku ma manzanni na ko ba haka ba Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba tawaffathu rusuluna manzanninmu za su karbi rayukansa ko za su karbi rayukansu wa hum la yufarritun su manzannin nan la yufarrituna ba sa yin sakaci an gane ko wannan ita ce qira'a ta jamhur la yufarritun amma akwai qira'a shazza wanda aka ruwaito imam abu hayyan at-tauhidi a cikin al-bahr al-muhit ya kawo ta daga a'raj da kuma amr ibn ubayd dan haka ba qira'a ce tabbatata ba amma dai la yufarritun tana nufin ba sa yin sakaci in an ce farrata yayi sakaci bai aikata ba an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin in an ce wa hum la yufrituna duk da kira'a ce shazza ma'ana ba sa yin ketare iyaka in an ce farrata yayi sakaci bai kai inda ake bukata ba in an ce afrata tajawaza al-hadd ya ketare iyaka wannan shine alaka tsakanin waɗannan kira'o'in ina fata an fahimce ni Kau cikin wannan aya akwai matsaloli da dama, tawaffatu rusuluna, wasu malamai suka ce nan rusuluna ana nufin mala'ikin mutuwa, domin wani lokaci ana kawo wa jam'i ana nufin ɗaya, ko ba haka ba, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi, illa nuhi, nuhi muna yin wahayi, musuwa, musu Allah, ai ba ana nufin akwai alloli daban-daban ba, to amma zance mafi inganci tawaffatu rusuluna ana nufin mala'iku daban-daban domin ba mala'iki guda bane yake karɓar rai wannan aqida ce suke son su kawo ta cewa mala'iki guda ne yake ɗaukar rai a'a nasoshi sun tabbatar da cewa mala'ikin mutuwa yana da waɗanda suke taimaka mishi wajen ɗaukar rai akwai ayoyi akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine zance mafi inganci kuma shine daidai ma an gane ko abu na biyu na Allah ya ce tawaffatu rusuluna mala'iku za su karɓe rai wani wuri kuma Allah ya ce shine yake karɓar rai dan ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ko ba haka ba a cikin suratu zumar yace Allahu alladhi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha a wani wuri yace shi yake karbar rai shi yake kashewa wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu kaga bai ce wa huwa yuhyi wa yumitu ba sai da ya kawo alladhi allati tufidu al-hasr shi kadai ne yuhyi wa yumitu to nan kuma ya nuna mala'iku suna karɓar rai don ya ce tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna ko ba haka ba wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum kaji nan rusuluna yace kaga ba guda bane to kuma cikin suratu sajada sai yace mala'ikin da ke daukar rai guda ne qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kaga Allah yayi kuskure Allah bai yi kuskure ba da Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha shine yake karbar rai hakikatan babu wanda za a karbar ran shi sai da izinin Allah sai Allah ya so wa ba kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala amma da yace tawaffatu wato ya tawaffakum malakul mauti shi mala'ikin mutuwan gudan duk suna ce mai Isra'ilu malamai suka ce hadisi bai inganta ba ingantacce wanda ya kira shi Isra'il kuma babu sunan shi cikin Alqur'ani Jibril da Mika'il sun zo cikin Alqur'ani ko to amma shi malakul mautu babban wanda an ka wakilta oga kwata-kwata guda ne. To, amma yana da mataimaka, an gane ko? To, can da an ka ce malakul mauti domin shi aka wakilta da wannan aiki shi ne ke gabatar da aiki. Tawaffatu rusuluna saboda mala'ikun da suke taimaka mishi tare da shi su ma suna yin wannan aiki. To, sai ka gane cewa duk isnanin da an kai ba matsala ba ce. Kamar yanzu na ka zo ka ce, misali, an gane ko, masallaci muna cewa akwai masallacin kadafi ko, ai ba kadafi ya fito daga kasar Libya ba ya zo nan Nijar ya gina mana masallaci ko shi ya gina shi a sai mu ce Gaddafi ya gina shi in muka ga dama sai mu ce engineer ya gina shi in muka ga dama sai mu ce mason ya gina shi ko ba haka ba a shi saboda shi ya ba da kuɗin da za a gina masallacin su kuma su suka yi mubashara ta wannan aikin in baka fahimci haka ba sai mu ce maka to Allah ya tawaka wa yursilu alaikum hafaza wato manzannin da Allah subhanahu wataala yake turowa abu na ƙarshe wanda zamu tattauna akan shi akan wannan aya shine akai al-mawdu'ul al-mawdu'ul qur'ani ka kalli yadda Allah ya faɗi yadda mala'iku suke karɓar rai mu'minai da kafirai mawdu'i ne mai yawa ka dauki suratul nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa kaga an bambanta su kafirai in an zo ɗibar ransu an faɗi abubuwan da ake musu za a wato bugi huskokinsu za a yi musu kaza walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum amma su mu'minnai innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wannan na baka kile kenan sauran ayoyi sai ka take maka ka bincike a qadiya ta karshe shine cewa an ce mala'ikin mutuwa guda yake daukar rai to kuma mutum nawa suke mutuwa a duniya a lokaci guda a second guda ko a minti daya ko a sakan da wanda yake fahimtar sakan mutum nawa yake mutuwa to kuma in mun ce yana da mataimaka mataimakan shi suna iya rarrabuwa haka ne ko ba haka ba to to amma shi mala'ikin fa to kaga wannan qadiya ce wadda da yawa sai suka kawo ta suna cewa ai jance mala'ikin mutuwa guda ne ko mutane suna mutuwa to kaga na kai na diba rayukan mutane kaga mataimaka an ce mataimaka sai a ce a suna iya zuwa su halarta ya rarraba su to shi din ya ake to ala ayyati hal malamai sun bada huskoki wato amsa guda biyu na farko imani da gaibi yana daga cikin abin da aka umurta gare mu ko ba haka ba na biyu mala'iku ba irin ɗan adam ba ne halitta su ba ta ɗan adam ba ce don an halitta su daga haske kenan daga nan halitta ta bambanta babu abin mamaki abu na ƙarshe shine hujja wadda ta dace da hankalin ɗan yau ɗan duniyar yau shi ne cewa bature Allah ya ba shi ilimi ko Allah bai ba shi ilimi ba to da Allah ya ba bature ilimi sai ya ƙirƙiro rediyo mutumin da yake BBC ko yake Deutsche Welle ko yake America ko yake gidan rediyo na China gidan rediyo ne na duniya mutum guda yake magana ko amma mutum nawa suke jin shi to ya an kai dan adam yayi wayon da zai kirkira abin da zai game duniya kuma Allah da ya halitta shi bai da izinin shi haka tele ko TV mutum guda yake magana amma duk duniya ana kallon shi ko ba haka ba CNN ko ba haka ba TV5 duk duniya na kallon shi ya za a yi a ce ɗan adam yana da ilimin da ya kirkiro na'urar da take iya shiga miliyoyin gidaje amma shi Allah bai da ikon da zai yin yadda ya ga dama kaga daga nan in ka samu wannan ka huta in baka gane ba sai mu ce Allah ya sawaka hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun su mala'ikun nan ba sa wato la yufarrituna ba sa yin sakaci a waccan qira'a shaza la yufrituna ba sa ketar iyaka duk mai son aljanna sai yayi haka ya zaman to bai gajirtawa ga aikin da Allah ya umurce shi sannan kuma bai ketare iyaka haka da Allah ya faɗi mala'iku shi yasa Allah ya girmama su ya karrama su mai son karramawa gidan aljanna ya dauki irin wannan hayya an gane ko la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ramma mu je gaba sai Allah ya ce thumma ruddu إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
ثم ردوا سننزا أما يردسوا ما لمن تفسيري سنجي مغانا بيو أو النوري waɗansu malaman tafsiri suka ce ruddu za a mayar da su su mala'iku an gane ko ilallahi maulahumul haq zuwa ga ubangijinsu wato majikincin lamarinsu na gaskiya waɗansu malamai suka ce a'a jamhurul ulama an gane ko sun tafi cewa sun maruddu za a mayar da su su mutane ilallahi zuwa ga Allah maulahumul haq majibincin lamarinsu na gaskiya to nan in an ce mutane iskali zai zo mura domin in an ce mutane akwai mutane da suke waliyai na Allah bayin Allah na gari to amma sun maruddu mutuwa ta shafi mumini ta shafi kafiri haka ne ko ba haka ba to in muka ce ta shafi kafiri to kuma su kafirai a wata aya Allah ya kore wilaya zuwa gare su dan ya ce zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum ya kore musu wali to nan sai mun yi musu wali na farko an tabbatar musu da wasu waliyai a nan duniya waɗanda ba Allah ba Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كذا يا لا مولى لهم الهالي سنة دا مولا الطاغوت كما هكذا sannan kuma ya nuna cewa suna da maula shine shaitan wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina kaga ga tagutu sannan kuma ga shaitan an gane ko sannan kuma ya tabbatar musu da waliyai wa dunansu an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd to da yace la maula lahum ba su da wato mataimaki ko kuma majibincin lamari nan yana nufin ba su da mataimaki wanda zai taimake su akan al'amarin su in ba wa junan su ba su wa junan su suna taimakon junan su kafin al'amari ya kare tun da nan duniya a rabu ko kuma a tashin alkiyama lokacin da ya ce kuma su ba su da waliyi nan kuma an ce Allah waliyinsu ne akwai waliyi ta hanyar taimako an gane ko Allah ba zai taimaki kafin rai ba an gane ko Allah ba zai zamanto majibincin lamarinsu ba wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma al-kafirin an gane ko to amma akwai wilaya ta tafiyar da kowane irin al'amari wanda babu abin da zai motsa sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wataala to nan maulahumul haqq sanan da zasu ne Allah shine majibincin labarin su na gaskiya ala ku saurara harful istiftahi ko ana jan hankali lahul hukmu hukumci yana ga Allah hukumci kala biyu ne akwai hukumci na shari'a akwai hukumci na kauni in an ce hukumci na shari'a shine shari'a ta ce kai sallah akwai hukumci hukumci ko babu to in ka ga dama zaka in karama zaka bari akwai hukumci na kauni wanda Allah ya hukumta haka za a yi in Allah hukumta ga inda mutum zai mutu yana aike da wannan ba zai aike da wannan ba to dukkan su da hukumci na shari'a da hukumci na kauni duka na Allah ne amma wancan na kauni baya sabawa wancan na shari'a ana iya saba ma Allah in ko an saba ma Allah ba a tuba buta an kai Allah shi mu da tsari wa huwa asra'ul hasibin Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi gaugawar masu yin hisabi an gane ko dan haka dai dole ce ka koma cikin mawdu'i na wilaya kaga ayoyin da suka yi bayani kan yadda wilaya take ka samu kaga yadda zaka ganin sifofin su domin akwai awliyaullah akwai awliyaush shaitan kaga sifofin su a cikin alqur'ani kamar yadda shaykhul islam ابن تيمية يربط للتافي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء, الش... وأولياء الشيطان وهو أسرع الحاسبين الله شيني مفي قوقا ما حسابي دمي domin in za a hisabi abu za a yi lissafin abin da ba a sani ba ko ba haka ba to wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai kenan lissafin a wajen shi mi a tantance yake an gane ko kenan ku ne da ba ku sani ba za a yi ma hisabi amma shi Allah ya san komai to bayan wannan kuma Allah yana da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to haka kai ne kake gani wai wani da aka ce ana zancen hisabi yace kai yace to shi shina ganin ko hisabin gidansu kawai yalla sai ya kai zuwa la'asar balle ba hisabin mutanen duniya to wannan ba gaskiya bane a wajen Allah ba komai bane shi yasa akwai ma aya a cikin suratul furqan da Allah yace ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ibnu abbas da ibnu mas'ud da ikrima suna ganin cewa za a kare hisabi fi nisfi naha kamar wato rabin yini rabin yini wato an ce rabin yini a can kiyama shi yinin kiyama shekara nawa ne 50 alf sana shekara 50 ne an gane ko amma zai zo da sauki ga mumini kamar yadda Allah ya bayani an gane ko alal kafirina ghairu yasir ko ba haka ba kina alal mu'minina yasir shi ya samu hadisin Abu Huraira yazo wanda yana cikin Musnad na Abi Ya'la da kuma Ibn Hibban ya kawo shi a cikin littafin sa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya yace miqdaru wato miqdaru nisfi yawmin min 50000 sana kenan rabin yini an gane ko na yini wanda yake gwargwadon sa shekara 50000 ya an ce shekara 50000 gwargwadon shi wannan yini rabin sa an gane ko fayahunu ala al-mu'min zai yi sauki ga mumini an gane ko katadalli shamsi lil ghurubi ila an taghrub Allah zai sauƙaƙa ma mumini wannan yini na lokacin da tsayuwar da za a yi kamar dai rana ta yi kusan faɗuwa ana jiran faɗuwarsa za ta faɗi shi kenan Allah zai sauƙaƙa maka an gane ko to Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a sauƙaƙa ma don saboda hisabin nan ba abu ne mai sauƙi zunubai kayi kamanta ko ba haka nan bane in an tambaye ka zunubin da kai bara kamanta wanda kai watan da ya wuce kamanta to in ba gafara Allah ba an ka zo ranar tashi alƙiyama aka ɗauko littafin nan kaga Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce kul man yunajjikum kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل كتير سوياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ينجيكم أو تقراء من ينجيكم إمام يعقوب ɗaya daga cikin ƙurra'ul ashara ya karanta yunjikum an gane ko sauran ƙurra guda tara yunajjikum an gane ko yaqubu ne kawai ya karanta nan yunjikum to menene bambanci wato shi yunjikum fi'ili ne wanda yake wato abin nan ruba'i yana da alhamza an ja yunji in ja'an amma yunajjikum fi'ili ne wanda yake ruba'i mudha'af amma da alif wato an ƙara mishi shadda najja yunajji tanjiyatan duk fi'ilin da ya kare da alif karshe in dai yana da shadda abin nan mudha'af ne tsakiyar sa to zai kare da taf'ilatan najja yunajji tanjiyatan rabba yurabbi tarbiyatan zakka yuzakki tazkiyatan naha yunahi tanhiyatan to qul man yunajjikum ko qul man yunjikum wa ka tambaye su wa yake tseratar da ku min zulumatil bahr min zulumatil min zulumatil barri wal bahr daga dufai an gane ko ko dufai na albarri sararin kasa ko bisa kasa ko bisa doron kasa domin kasa tana da dufai mun faɗi wasu daga cikin su ko ba haka ba ana tafiya tsakiyar dare suka ji dan adam yana jin tsoro shi yasa sai ga mutun ya kunna wuta yana dube dube da an yi kufir ko an yanke wuta ko ba haka ba sai ga hankalin mutun ya tashi don mi cikin duhu to wane ne ke tsiratar da ku kuma ko lokacin da kana cikin kunkurmin daji baka sani ba akwai maciji akwai kunama akwai kaza wa yake tsiratar da kai ka tsira lafiya min zulumatil barri sannan kuma wal bahri da kuma teku wa yake tsiratar da ku daga cikin duffan teku domin teku tana tafiya ne cikin wato a cikin dare jirgi kawai tafiya ne yake yi wa yake tsiratar da kai saboda min saboda in akwai haske kana jin tsoro ko ba haka nan bane tunda dan kana saman ruwa jirgi yana tafiya da ku ai kana jin tsoro amma tsoron zai karu in dare yayi don alƙibla ma za ka rasa inda alƙibla sai to ba adalla to wa yake tsiratar da ku min zulmatil barri wal bahr ka tambaye mushrikai wa yake tsiratar da ku tad'unahu kuna roƙonsa tadarruan kuna masu kankan da kai ko ba haka shine tadarruan mai dalalin da ya tashi fasara ce tadarruan ai alaliyatan abayyane domin in abu ya zafi sai an rinka bayyanawa ko ba haka ba wa khufyatan yayi amfani da khufyatan sirran an gane ko ko a ɓoye ko a bayyane tadarru'an kuna masu kankan da kai wa khufiyatan kuna masu ɓoyewa wane ne kuke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala kuna cewa la in anjana min hadhihi imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisa'i sun karanta la in anjana in ya tsere da mu min hadhihi daga wannan kinan min hadhihi dhulumat ko min hadhihi shada'id ko min hadhihi musiba ko abin da ya kama da haka amma sauran qurra guda bakwai sun karanta la in anjaytana min hadhihi yanzu in ka dauki qur'ani da aka rubuta da warshi sai kaga la in anjaytana in ka tsira sadda mu to nan la in anjana damiri yana komawa ne zuwa ga ila Allah maulahumul haq la in anjaytana suna magana da Allah kai tsaye an kalli halin da suke suna daga hannu suna addu'a la in anjaytana ya Allah ya Allah in ka karba muna amma la in anjana ana maka bayani ne kamar kai mai sauraro ka kalli halin su shi yasa abin yana dauka abubuwa guda biyu akwai iltifat la in anjana min hadhihi ko la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin wallahi za mu kasance daga cikin masu wato gode ma Allah subhanahu wataala tadarruan kuna masu kankan da kai wa khufyatan ko a boye ko ko yace wato a boye shi ko tadarruan yana iya dokar a bayyane kamar yadda mai jalali ne bayyana wa khufyatan imamu shu'ba ya karanta wa khifyatan bi kasril kha an gane ko malaman lugha da ilmul qira'at suka ce duka ɗaya ne babu matsala a cikin qira'at in kana karantawa qira'a shu'ba dole kai kasra ba wai an ce ba matsala ba kai kai ka gada ba amma a lugance da kasar da dhamma sun tabbata ar-rushwatu da larabci shine ne shine rashawa ar-rishwatu shine rashawa kina ana dhamma ana kasra an gane ko al-uswatu abin koyi al-iswatu kuma abin koyi ana mata fatha kuma ana mata kasra laqad kana lakum fi rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasanatu kuma akwai iswatun hasanatan sabata lughatan wa qira'atan la'in an jana min hafihi lalle in ya tsiratar da mu daga wannan lanakunan na minar shakirin wallahi za mu kasance daga cikin masu cikin godiya to ya alamar ya kasance ƙulillahu najjikum minha ƙulillahu najjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun Ƙul in ba su ba ka amsa ba, to ka ba da amsa don babu amsa bayan wannan. Allahu Allah, an gane ko, shi ne yunajjikum yake tseratar da ku ba ku da wanda ke tseratar da ku in ba Allah ba, an gane ko? An gane ko, ƙulillahu yunajjikum, ai ana iya cewa ƙul yunajjikum Allah, sai suka ce ƙaddama su maljalala lil hasri, don saboda a nuna Allah ya ke da wannan. Ƙul ka ce da su, Allahu Allah shi kaɗai yunajjikum, ko kuma yunjikum har yanzu akwai kira'a guda biyu imamu nafi' da imamu ibnu kasir da imamu yaqub da imamu abu amr ibn al-ala da imamu ibnu zakwan abdullah ibn zakwan sun karanta qulillahu yunjikum ko ko qulillahu yunajjikum sauran qurra mun faɗi bambancin su a luga kace Allah ne yake tseratar da ku in an ce yunjikum ko yunajjikum wadansu malamai suka ce duka ma'anar su daya waɗansu suka ce a'a najja ya fi ƙarfin ma'ana daga anja sai zaman to kenan anja shi yake fara tseratar da ku lokacin da tsoro ya faru yunajjikum lokacin da tsararin ma ya tsananta shi ne ke tseratar da ku akan waɗanda wata magana da malamai suka tafi akan ta wallahu ta'ala a'lam qul ka ce da su Allahu yunajjikum Allah shi yake tseratar da ku min ha daga waɗannan zulumatikin ko tsanani da kuke ciki wa min kulli karbin daga mu cikin kowane kunci da kuke ciki wannan wato ihtiraz ne ba wai ita kadai ba a'a kowane irin kunci ma in an shiga sai wa sai Allah shi yasa duk kafiran da ke cewa babu Allah da musiba ta zo sai ka sun koma ma Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane baturen Ingila ko na America da yamma sai ce oh my god ni ne my god kuma kai da kace babu Allah in baturen Faransa na ce oh mon dieu ah to kace mon dieu kai da kace babu Allah da an matsu wallahi sai an koma ma Allah subhanahu wataala wa min kulli karbin ihtiraz ne an gane ko mato ma'ana ana iya cewa qulillahu yunajjikum minha thumma antum tushrikuna amma sai an kai ihtiraz ko ko al itmam a wajen usul malaman balaga taslim kenan wa min kulli karbin kai kowace matsala ma in ta shafe ku ga Allah kuke komawa thumma antum tushrikun sannan kuma ku bayan haka kuna yin shirka an gane ko waɗansu malamai suka ce nan thumma ana nufin ma'a ma'a antum tushrikuna tare da kuna shirka Allah kuma sai ya tausaya muku waɗansu suka ce a'a thumma lil istib'ad ne thumma antum tushrikuna Allah yana nisantar da shirkar da kuke yi da shi bayan kuma in kun shiga cikin matsala kuma kuna koma ma Allah subhanahu wataala an gane ko wannan yana daga cikin abin da yasa dan Abu Jahal ya musulunta ko ba haka ba da ya shiga jirgin ruwa Ikrima dan Abu Jahal ya shiga jirgin ruwa bai sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai fatu makka ya shiga jirgin ruwa sai aka samu matsala a ruwa sai mutane suka koma suna roƙon Allah yace a'a yace to Allah nan in dai zaman to cikin halin tsanani babu mai tsiratarwa to ai babu wanda ya kamata a koma zuwa gare shi cikin halin sauki in ba gare shi ba yace Allah in ka tsiratar da ni zan koma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan kan kaina musulunta ya ko kan shi kai ya kai kansa kuma ya musulunta kuma musuluncin shi ya inganta ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ya bayyana halin mutane kafirai waɗanda suke ɗauke da wannan cikin ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun ayoyi da dama suke bayanin wannan duk inda an ka tsere ma matsala to ba wai barri da albahari ba in mutum na cikin talauci sai kaga ya cika zuwa masallaci ya cika sallah amma da zaran kuma harkoki sun ka samu sai ce malaman nan suna hana min kwana kiran sallah asuba yaya ta yi yawa malaman da suke kawo fitina cikin ƙasa mutumin da yake son mulki sai kaga an shiga gidajen malamai ana neman roƙon Allah ana zuwa ana girmama malamai ana son a samu jama'a radda aka samu mulki kuma sai a fara ya kamata mu daure malam wane ya kamata mu kashe malam wane malaman nan su ne suke hana mu jin daɗi turawa suna son su ba mu kuɗi mu ci gaba suna zuwa suna ɓata mu al'amuran mu walamma najahum ila albari idahum yushrikuna wai su suna ganin sun tsira a'a duk dai ne a wajen Allah kai na kake ganin in kana cikin ruwa ba kana cikin hatsari amma a wajen Allah duk dai ne in duk Allah so kama ka zai kama ka afa amina alladhina makaru sayyi'at an yakhsifa Allahu bihim al-ard aw ya'tiyahum al-'adhab min haythu la yash'urun aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhuhum ala takhawuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim wallahi ta inda Allah gida ma zai kama ka ba sai ta inda kake za tsammani ba الله يقانا دم ثلاث قل هو القادر
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون har yanzu dai ubangiji yana cikin jeranta makafirai ayoyin da suke nuna wato ikonsa da kudurarsa da rinjayarsa da buwayarsa, ƙul huwal ƙadiru ka ce Allah nan shi yake da iko ala an yab'atha alaikum azaban ya turo muku da azaba an gane ko ashe azaba Allah yake turowar azaba an gane ko ina masu cewa a'a da kaza da kaza na suka hadu sai aka samu catastrophe natural ko ba haka da suka cewa ba a'a a wajen Allah ba ta catastrophe natural akwai sababi sai dai ku ne kuka jahilci sababin in ka yarda akwai Allah to in kuma ka ce catastrophe natural ka halaka Allah shi yake turo su iska rahama ne ko ba haka ba to amma na azaba kuma Allah yake turo shi an gane ko na rahama Allah ke turo shi na azaba Allah ke turo shi da abinda aka turo shi shi kanshi iskan umurni ne ake bashi amma ku ne ba ku gane sai ku ce catastrophe natural iska Allah natural ko ba haka nan bane wa arsalna riyaha lawaqiha Allah ta shi turo iska iska mai halakarwa yace wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rihal aqim taguwa ta mutanen annabi salih wa ya turo ta inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir to an yi ba'asa alaikum azaban ba'asa shi ma turawa ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu taghut to qul kace da su huwa alqadiru Allah shi kadai yake da ikon ala an yi ba'asa alaikum azaban ya turo muku azaba min fawqikum ta sama daga gare ku an gane ko kenan abin da zai zo daga sama aw min tahti arjulikum ko ko ta daga karkashin wato kafafuwanku akwai wata riwaya da ibnu jarir at-tabari ya kawo daga ibnu abbas radiyallahu anhu cewa min fawqikum sune wato Allah ya turo muku azaba ta daga saman ku sune mutanen da suke jagoranta ku an gane ko wanda yake saman ka miji yana saman mata ko ba haka ba shugaba yana yana saman abin nan wanda yake jagora talakawa ko to aw min tahti arjulikum ko Allah ya turo muku musiba daga wanda suke karkashin kafafuwan ku kamar ƴaƴan ku kamar wanda suke muku hidima amma ibnu jarir at-tabari yace duk da yake wannan riwaya daga ibnu abbas take ya kamata ta shiga cikin karkashin wato abin nan karkashin ma'ana ko kuma tarjihi shine daga saman ku Allah ya turo muku azaba daga sama kamar yadda Allah ya turo ma mutanen Abraha tsuntsaye suka halakar da su an gane ko kamar da cikin sira alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijil aw min tahti arjulikum ko ta karkashin kafafunku kamar irin yadda aka kama wa aka kama karuna ko ba haka ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin amma yana yiwa Allah ya azabtar da kai ta sama gare ka jagororinka ko da suke kasa gare ka ƴaƴanka wannan ba matsala bane amma dai ayab wato koda akwai azaba dan shi ma azaba ne fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun amma dai abin da ya fi sama shi ne abin da zai zo daga sama an gane ko wato duk da yake aya tana iya ɗaukar wancan amma tarjihi ya fi ɗauka a ce azaba daga sama aw min tahti arjulikum ko ko azaba daga ƙasa aw yalbisakum shi'a ko ko Allah wato ya sa ku ku zamanto jama'a jama'a masu gaba da juna an gane ko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Jabir dan Abdullah yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihi Muslim lokacin da wannan aya ta sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum sai yace a'udhu biwajhik ina neman tsari daga gare ka ko daga fuskarka in an ce fuska shi sai da furka shi take ba za mu fassara fuskar Allah ba an gane ko sai Allah subhanahu wataala yace to aw min tahti arjulikum yace a'udhu biwajhik yace aw yalbisakum shi'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha ahwan ko kuma rawi ya ce au aisar wannan shi ya fi sauki domin in azaba ta zo daga sama da wuya ta bar wani za ta hallaka da yawan mutane in ta zo daga ƙasa za ta hallaka da yawa daga cikin mutane amma au yalbisa kum shi'a in ya zama to matsala ta rikici ne tsakankanin ku to wani lokaci abin yana iya kwantawa wani lokaci ana iya yin sulhu wani lokaci ana iya roƙon gafara shi yasa dai wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahwan akwai wata riwaya da ta zo tana cikin sunan Tirmidhi wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah an gane tare da sahabbansa a masallaci na wasu mutane da ake kira bani muawiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbansa suka yi sallah bayan an yi sallah raka'a biyu nafila ce aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a mai tsawo juyo sai ya tambayi sahabbai da ya tambaye su ya ce musu sa'altu rabbi salasan na roki ubangiji na ababe guda uku fa'aƙoni sintaini ya bani guda biyu, wa mana'ani wahidatan ya hana mini guda, na tambaye shi sa'altuhu Allah yi hulika ummati bisana, na roƙe shi kada ya hallakar da al'ummata da fari, an gane ko nan ba ana nufin da shekara ba fari ake nufi ko fari wa ataitu fa atani ha sai ya bani wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq na roke shi kada ya halakar da al'ummata da nutsarwa da ruwa kamar yadda an kai mutanen annabi nuh an gane ko na ana nufin fari wanda zai hallaka mutane gaba ɗai ko kuma ruwa wanda za su hallaka mutane fa a tsani ha sai bani wannan wa sa'altuhu sai nan roke sa an gane ko Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha na roke Allah da kada Allah ya sanya rikicin musulmi zaman to tsakanin su Allah ya ce a'a wannan ba a baka shi ba wannan riwaya wato Imam Tirmidhi ya kawo ta daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab sannan Ibn Majah akwai wata riwaya da ya kawo mai kama da wannan daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh dan Jabal sannan akwai riwaya ta Abu Huraira wanda Imam al-Hakim ya kawo ta cikin al-Mustadrak yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sa'altu Allah wato yalbisahum shi'a na roƙi kada Allah ya sanya su su zamanto mutane masu rikici da juna labasa shine alkhaltu an tudanyar da su shi'an jama'a jama'a kenan wayu dhiqa ba'sahum ba'd ba'd kada Allah ya dandana musu azabar juna famana ali sai Allah ya hana mini wannan har yanzu akwai riwaya wanda Imam Malik ya kawo ta cikin muwatta daga Ibn Umar radiyallahu anhu dan haka dai a takaice aw yalbisakum shi'a bai daga cikin abin da anka karba amma wannan azaban min fawqikum za a yi an karba muku aw min tahti arjulikum an karba aw yalbisakum shi'a to wannan ka rikici ba zai kare ba shi yasa musulmi duk inda ka je sai ka ci akwai matsaloli ko ba haka ba eh rikici in dai ka zo ka zamna da ka kwantar da hankalinka sati guda yayi yawa wannan bai son wannan wannan bai son wannan wannan bai son wannan aw yalbisakum shi'a rikici ya yawa tsakanin kungiyoyin da suke aiki na addinin musulunci tsakanin shugabanni da suke aikin musulunci malamai da suke aikin musulunci mawadata da suke aikin musulunci talakawa waɗanda suke na musulmai ne da ya kamata a haɗu a yi aiki amma ahzaban mutafarriqa hadisi na Jabir wanda yana cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab shaytan ya yanke kauna waɗanda suke musulmi masu sallah su yi masa bauta a cikin jaziratul arab walakin sai dai fi tahrish bainahum shaytan yayi alƙawari yayi alƙawari sai ya sa gaba da kiyayya a tsakankanin su rikici shi yasa nake ganin laraba akwai wani masal da ake yi ma larabawa ittafaqa al-arabu ala an la yattafiqu larabawa sun yi ittifaƙin ba za su yi ittifaƙi ba ba yadda za a yi haɗi tsakankanin laraba akwai wuya to haka mutane suke duk inda ka shiga ko wace ma'aikata ka shiga ƙungiya jama'a illa ma rahima rabbi abu ne wanda yake na daban ciwo shi yasa shauƙi yayi ahmad shauƙi ɗaya daga cikin shu'ara na larabawa yayi musu koken wannan tun shekara wato ina ganin shauƙi ya mutu alif da ɗari tara da talatin da biyu ya tun wannan lokaci akwai ɗan matsaloli tsakankanin larabawa yake cewa ilamal khulfu bainakumu ilama وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام شببتم بينكم في القطر نارا على محلته كانت سلاما إذا ما راضها بالعقل قوم أجد لها هوى قوم ضراما larabawa ya ce a cikin wata kasida ma da ya kasar misra yake ce cikin kasar suriya yake ce musu wa yajma'una idza ikhtalafat biladun bayanun ghayra mukhtalafin wa nutqu abin da yake hada mu muna da yare yanzu ne bi kasashen turai kasa 20 da nawa yare nawa amma sun hada kansu suna da hadin kai ko ba haka ba to amma ne bi kasashen laraba kasar america yare nawa ne kabiloli nawa ne akwai suka hadu suka yi america suna da yawa kasashen turai yare nawa ne sun haɗa kansu to amma kasashen larabawa fa yare guda ne amma addini guda annabi guda alƙibla guda alƙur'ani guda an kasa haɗa kai walakin fi tahrish bainahum wannan yana nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi kuma a ce nasara musulmi sai an dawo bisa kan haɗin kai na gaskiya amma in dai kawai a zo a yi bayani ne a ce al'amurra sun yi kyau kaza kaza kaza wallahi bai yi wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abin da ke cikin zukatan kowa in dai aka tashi da munafici wallahi babu inda za musulmin da Allah zai ba iko akan kafirai su ne waɗanda suka yarda za su yi ma Allah aiki tsakaninsu da Allah amma da zara a haɗu wata manufa ta haɗa amma ana son a ƙwari wasu ko a ɓoye ma wasu sanadi abin da annan wallahi sai Allah ya bayyana shi shi yasa kuke ganin ayyukan musulunci suna samun matsala amma in lokaci yayi Allah zai haɗa zukatan musulmi Allah ya haɗa zukatan mu alran mu wannan aya ba mu samun damar yin bayanin ta gaba idan saboda na ga yana nuna mini lokaci amma za mu kai karshen ta wajen fassara sati gobe Allah ya kai mu da rai sai mu zo mu ƙara fassara ta wato qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah shi ke da ikon ya turo muku azaba min fawqikum ta daga saman ku aw min tahti arjulikum ko daga karkashin kafafuwan ku ko cinanunku aw yalbisakum shi'a ko Allah ya tudanya ku ma'ana ya ya hada ku ku zamanto jama'a jama'a masu rikici da juna wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana dandana masashen ku wato abin nan azaba ta sashi shi yasa yace a wata riwaya ta Bukhari haza aisar a riwaya ta Imam Tirmidhi sai yace hatani aisar to da yace hatani shine yace aw yalbisakum shi'a riwaya ta Imam Bukhari haza aisar amma riwaya ta Imam Tirmidhi hatani da ya kawo hatani domin ya kawo abubuwa guda biyu aw yalbisakum shi'a daya wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd biyu to hatani aisar kakkace hadisi yayi ƙarya انظر كيف نصرف الآيات ككلي يد مكي جدو يا آيوي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يا كي مي سورارون وأذي يد مكي جدو يا آيوي مكي بيان آيوي دكي دكي لعلهم يفقهون دان سسامو فهمتر أبين دمك فدا abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu rai insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik